الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahal al'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba da yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka yinin laraba wanda yau wata na rabiul awwal yana da kwana uku. ma'ana 23 ga watan uku hijiriya yau shekara 1444 daidai da goma sha tara ga watan goma miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na usman bin affan da ke wannan unguwa ta hamadu kafi bypass a nan fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na babban malami al'alama a sheik muhammad bin salal al'usamin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a daidai wannan lokaci kuma a duk mako irin wannan idan masu bibiyar masu manta ba muna nan dai malai na mana karatu game da wa'ansa abubuwa guda hudu da mazan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu nemi tsarin allah da su a tahiyan ƙarshe a sallolin farilla a nemi tsari da su daga Allah domin ya baka tsaro da kariya daga afkawa cikinsu mun ji na ɗaya shi ne akwai azabar wutar jahannama da azaban ƙabari da fitina ta rayuwa da mutuwa kuma da shafar dujal wanda zai zo ƙarshen zamani an fahimta? tumalai yana fashin bakin waɗannan abubuwa a makon da ya gabata malaina mana magana cewa akwai fitina qablal mauti wasaniya ba'dal maut karkashin fitnatul mahaya wal mamat yace fitinar guda biyu ce daya tana iya riskar mutum kafin ya mutu dab da mutuwarsa ajali ya zo dab da karewa sai shi ya dinga kayyadowa mutum ya bar musulunci ya yi shirka ya da Allah da wani har mutum ya faɗi mutu ba musulmi ba babu shakka wannan fitina ce akwai fitina ta biyu kuma wanda za ta kasance kamar tambayoyi ne a gabani bayan mutuwa wanda ya amsa su daidai za a wasu a masa gabarinsa madul basar kuma za a ni'imtar da shi da ni'imar gidansa na aljanna za a jono masa fayif tun daga gidansa na aljanna har zuwa kabarinsa manzan Allah ya faɗi wannan sallallahu alaihi wasallam mu dinga a dinga ni'imtar da shi cikin kwanciyar hankali har ma ya ce ubangiji a tada alkiyama mana domin yayi samu ya faɗa gidansa na aljanna to wanda ya mutu cikin nasara aka masa tambayoyin kabari duka ya amsa wanda tambayoyin nan guda uku ne kamar yadda hadisi ya tabbatar man rabbuka wa ma dinuka wa ma taqulu fi zaka ar-rajulu alladhi bu'itha fikum me man rabbuka waye ubangijinka wa ma dinuka me addininka sannan me zaka faɗa game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kowa shi ya amsa wannan tambayar kabari in dai ka balaga kafin ka mutu to tambayar nan wajibi ne amma a kabari an bayyana in ka amsa ta fa ni'ima haka ake bukata idan ko mutum bai amsa tambayar ba to abin da zai biyo baya ba shi da kyau to mun ji idan mutum mutumin kirki ne za a wasu a mai kabarinsa a dinga ni'imtar da shi daga ni'imar gidan aljanna wanda allaci fiha ma la ainu ra'at wala uzunu sami'at wala qatara la kalbi bashir wanda ita aljanna ba idan da ya taba ganin kwatankwacin aljanna a duniya babu shi sannan ba kunnan da ya taba jin labarin abin da yake faruwa gidan aljanna sai dai kwatanci haka nan ba zuciya da taba tunano irin abin da ke gidan aljanna babu an fahimta inda za mu tashi a shafi na 155 can ƙarshen shafi maliki cewa amma ghairul muslim amma wanda ba musulmi ba kal murtab kamar mai yawan shakka da kokonto cikin addini shine murtab an gane wal kafir da kuma kafiri fa yaqul idza su'ila za su bada amsa a lokacin da aka yi musu tambaya a kabari man rabbuka wa ma dinuka wa ma taqulu fi zaka ar-rajul alladhi bu'isa fikum amsar da za su bayar shine ha ha kamar a a kenan da musa kamar kaiwa mutum tambaya ce a ni ba ban sani ba ni ba ban sani ba to abinda murtab da kafiri idan mala'ika ya ce man rabbuka sai ce ha ha haka nan wa ma dinuka sai ce ha ha da bakinsa wa ma nabiyuka ya maimaita wannan iya nuna cewa shi bai sani ba mema wannan din mema ubangiji mema addini mema manzon Allah sallallahu alaihi la adri yine ma'anar ban sani ba sami'tu an-nas yaquluna shay'an fa qultu ko ni naji mutane suna faɗa akwai addini akwai Allah akwai manzon Allah ni ma irin wannan magana idan nake ta faɗa a duniya amma ba babu da rasul an fahimta li anna al-imana lam yadkhul ila qalbihi wal iyad billah sai ma ce amsar da zai bayar to tana nuna cewa imani bai shiga cikin zuciyarsa ba an gane da kyau imani bai shiga cikin zuciyarsa ba shi yasa zai kasa amsa tambayoyin da za a yi kabari an fahimta kuma rashin amsa tambayar kabari bala'i ne shi ne makulli na dukkan irin musifar da za ta faru a lahira an fahimta abin fa ba na wasa ba ne ba a makon da ya gabata kuma na yi bayani cewa aikinka da imaninka da tsayuwarka akan tauhidi da ibada don Allah to su za su taimake ka musa wannan tambayar amma ba hadda ba ba kiramin za ka yi ba ka haddace ba wannan bane yanda ka sa Allah a zuciyarka da rayuwarka ka yadda da duk abin da ya zo daga gare shi kai bawansa ne daga shi kake kuma gare shi za ka koma kana ƙoƙarin bin dokokinsu da abin da ya shar'anta ma sannan addinin ka kamai da shi shine a gaba da komai a rayuwarka duk abin da za ka yi za ka kwatanta shi da addininka addininka ya halatar ko ya haramta sannan manzan Allah sallallahu Alaihi sallama ka ƙaunashe shi a zuciyarka ka bi sunnoninsa duk abin da ya koyar ka yi ƙoƙarin ɗabbaƙuwa a ka abin da ya hana ka hannu to waɗannan abubuwan to su ne za su zama sila Allah ya taimake ka ka amsa tambayar kabari amma an kai mushiriki ne kana mu'amala da bokaye da 'yan tsafi da 'yan camfe-camfe to amsa cewa Allahu rabbi ba za ta yi wa bakin ka ba tunda mu'amalar ka a duniya ta nuna cewa ba ka yadda da Allah shi ne ubangijinka ba inda ka yadda da Allah shi ne ubangijinka ba za ka je gun boka ba ba za ka je goma tsafi ba ba za ka yi sihiri ba inda ka yaddan Allah shi ne ubangijinka rashin yadda a duniya a cikin mu'amalarka ko da bakinka zai ce ka yadda Allah ne ubangijina amma mu'amalarka ta nuna cewa akwai abin da kake wa Allah na kishiya to ba ka samun damar amsa wannan tambayar kun fahimci karatu haka nan addini ka ce diniyar islam to sai ka yadda addini shine ki gudanar da kai dama manzo Allah ce al-islamu manhajul haya shi musulunci shine shine minhaj shine salafun da rayuwarka duk abin da zaka yi to akwai shi a cikin musulunci halal akwai haram akwai innal halala bayyin wa innal harama bayyin duk abin da zaka yi ba qur'ani ya kawo ma yanda zaka gudanar da wani al'amari yadda in son zuciya ko shaɗan ya fi ƙarfinka to idan kai sake son zuciya da shaɗan suke juya ka ba addini ba ne zama su kyarinka to a lahira ba ka iya samun damar cewa dinin islam domin da ka yadda musulunci shi ne addinin ka to da koyarwarsa za ka yi aiki duk abin da ya ɗora ka aka aka kake abin da ya haramta ba ba za ka yi ba amma rashin sa musulunci a rayuwa da shi ne jagorarmu to zai hana kakan ba da amsa a kabari wal iyaz billah haka nan ka ce manzon Allah shine manzonka to shi ma ya iya da alaka da yaya kaɗo manzon Allah ne ba ka nuna kana son manzon Allah shi a shekara shekara an fahimta sunnarsa da da da ainihin ɗabi'unsa da ake so musulmi ya kwaikwaya kai kwata-kwata baka kwaikwayensu wace gudunmawa ka bayar a rayuwarka domin da'awar da manzon Allah ya bari ta ci gaba wani irin shauƙi kake wajen karkara ya sunarsa wani irin girmamawa kake masa a ranka wace irin sadaukarwa kake a kansa to wannan duka shi ne zai taimake ka wajen cewa manzan Allah shi ne manzan gaba an fahimta manzan Allah ya zo da koyarwa bila adadi kuma Allah ya riga ya yanke hukunci a ƙurani ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in dai kun yi wa manzan Allah da'a tabbaza ku shiru wa ma'ala rasuli ilal balagul mubin manzan Allah ya tabbatar da sunnoni na afa'al da ainihin mu'amalat duk ga suna manzan Allah ya koyi da girmama na gaba da tausayin na ƙasa wannan koyar manzan Allah ce sallallahu alaihi wasallam har ma ke cewa baya daga cikin mu wanda baya martaba nasaba da shi wanda kuma baya tausayin na ƙasa da shi manzan Allah mai tausayi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hatta al'amuran gidansa na gudanarwa iya shiga a yi da shi wani lokacin sai ga manzan Allah iya shara a gidansa wani lokacin wanke-wanke ke a gidansa wani lokacin sai kama yara ya musu wanka ka na fi mihinati ahalihi haka hadisi ya tabbatar cikin bukari idan manzan Allah ya shiga gida iya cikin ɗawainiyar gida da shi ake komai da ko to kana yi duk wannan fa shi ne raye sunonin nasu ba manzan Allah mai tausayin ƙananan yara ne mai tausayin mata ne manzan Allah iya tausayinsu domin suna da rauni suna da rauni tausayin manzan Allah har kan dabbobi ya je akwai wata rana na maimunatu bintul haris ɗaya daga cikin matansa Allah ƙara yadda da ita ta ce ina ji da kunne na manzan Allah suke magana da wata barewa an gane barewa ce wani maharbi ya je jeji ya kamo ta ya ɗauro ta ya ɗoro ta a kabiyan katawa ya zo ficewa ta bayan gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai barewa take cewa ya rasu ka cece ni manzan Allah ka taimake ni sai manzan Allah ke ce mai faru ya ce wallahi wannan maharbin ne kawai ina kiwo ya kamo na jeji matas da tana jin manzan Allah yana magana da barewa akan maharbi sai ce maharbin ya zo da ya zo sai ce da Allah saki wannan barewar sai ki a wallahi inda saki ta guduwa za ta yi yace ba za ta gudu ba saki da yace guduwa za ta yi ba yace ba za ta gudu ba yayi saki barewa sai maza Allah ke tambaye sa me faru da ke barewa take cewa wallahi manzon Allah na bar kananan yara yana na haife su ba dadewa na fita kiwo na yi ciwo abinci na zo na ba su nono su sha shikenan ko sai ya kamo ni to da Allah ka nema mun alfarma ya sake ni na je da shayar da ƴaƴana na ban kwana da su na zo ya kama sai yake cewa to da Allah yana neman alfarma gare ka maharbi ka sake ta ta je za ta dawo yace ba za ta dawo yace za ta dawo ne shikenan maharbi ya sake barewa ta tabi can an jima an jima an jima dau lokacin wai ga ta dawo tace mazala na dawo na je na sha da ƴaƴana kuma na ban kwana da su maharbi ya ce a aini ma ba da iska bane kuma ya za a yi wannan abin ya faru a gabana kuma na kama ki ne in gaki wallahi ban isa ba saboda ka nima na yadda manzan Allah manzan Allah ya sake ki da birki kaga har dabbobi manzan Allah iya tausayin su to amma yanzu dan uwanka masallaci kake cuta kai fa ko a kwana ka bige shi kuna sallah da shi kun yadda da kalmar shahada da shi kuma daga an yi magana san manzan Allah ka ce mu ne a gaba alhali manzan Allah har dabba ma tausayin teki dabba tausayin teki kai kuma kullun cutar ka dan uwanka zaka cutar ka zalice shi ta ina za ku haɗa hanya da manzan Allah ba zai yi ba akwai wani raƙumi shi ba masu raƙumi suna bin su a guje kawai iya zuwa gaban manzan Allah sai ya yi gurfani ya tsugunna masu yi sun yi sun yi su kama shi manzan Allah sai ya kamar ya kare kunnansa a wajen raƙumin za su yi magana da raƙumi sai shi me faru ne ake bin gaya cewa wallahi manzo Allah wannan ni waɗannan yaran sun gaje ni a gun babansu tun ina da ƙarfi ina ta aiki ina ta aiki har ƙarfi na ya ƙare na tsufa yanzu kuma za su yanka ni wai kuma yanka ni za su yanzu ya sa na gudu na ji ba su gama ne ba sai shi haka ne manzo Allah iya gida kai haka ne haka ne shi kira da zauna i zaman ka can an shafa mintuna sai ga masara kuma sun biyo sawu ai gashi gashi gashi ku tsaya ku tsaya sai ce me ya faru da ku da raƙumin ku ta wanzu wala manzo Allah bin sa muke mun aiki da shi ya gaji kuma ga ba wani abu da zai manzo mu yanka shi yanda raƙumi ya faɗa ka suka faɗa yace to yanzu ya za a yi ai ba ku masa adalci ba tun da ƙarfin sa ya muku aiki ya muku aiki ya tsufa ai kamata ya kuke da shi sai ce to ina neman alfarma da Allah ku ga alfarma ta ku hakura kar ku yanka shi ku kyale shi ku bar shi iya na ƙarƙashi igon har Allah ikonsa suka ce wallahi ta'ala manzo Allah mun yadda haka zai ya ce da raƙumi zai guda bi ya raƙumi zai zaga da bi to wannan fa shine fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya da tausayi iya da tausayi matukar tausayi to ana so kai ma in kana so ka amsa cewa manzon Allah ne manzon ka a kabari wala sai ka zo mai tausayi sai ka zo mai tausayi ba azalimi ba ba mugu ba ba mai laɗewa a kan wani zo ka cuce shi ba ka zo mai tausayi tunda Allah ce bil mu'mini na ra'ufin rahim manzan Allah mai tausayi ne mai jin kai ne amma ga masu imani idan kana so ka amsa tambayar kabari ka zo mai tausayi in abu ma ya ta'azzara ka yi hawaye akan ba za ka yi ɗaukar mataki a kasa za a zalunci wani abu ya zo ya bawaya mutane a rasa yadda za a yi ba ka da iko ka sauka wani abu ka yi hawaye da idanka zuciyarka ta kare akan abubuwan ka so ya faru ba to wani iya cikin ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai yawan gaskiya ne mai yawan amana ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a mutum ne wanda mai tawazi iya da kaskantar da kai manzan Allah ba shi da girman kai manzan Allah har ƙananan yara 'yan shekara biyar shida idan ya zo ficewa ta gaban zai ce musu assalamu alaikum idan sun amsa ya yi wuce in ba ba su amsa ba sai tafi shi an fahimta akwai wata rana wata yarinya ba tafi shekara biyar zuwa shida ba manzala yana cikin tafiya hitler ta kama hannunsa haka da ta kama hannunsa take kamar jansa a yi manzala ya bita ƙarmar yarinya ce ba tana tafiya manzala suna tafiya da manzala da ita hitler suka je wani gusa ta ga yan uwanta yara suna wasa hitler suke manzala ya ta koma cikin suke wasa da ya ga hankalinta ya kaɗi kan wasa ko ya yi tafiya sai tafiya su to amma kai mai yanzu idan larabar da su ba zan musu sallama ba gare su yan uwanka masallata za ka ce kai ba za ka yi musu sallama ba amma manzala karamin yaron da bai balaga ba ma bai san mai addini ba amma manzala ya kula shi tawazi'un manzan Allah ta kai idan ana taro mutane sun taro idan ya zo to abin da mutum na ƙarshe zauna nan zai zauna baya kutsawa ya ce sai ya ji haya tebul baya yi na inda mutum na ƙarshe zauna ya zauna a kusa da shi kenan domin tawadu irin nasa to idan kana so ka samu damar cewa manzan Allah ne manzan ka a kabari wallahi sai ka kwatanta wannan halayar tunda Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu idan kun masa da'a tabbas kun shiri an bayyana wannan to wannan fa sune abubuwan da za su taimake ga amsa tambaya kabari bayan uwa waɗannan su ne karka cika baki da kai masoyin manzan Allah ne amma mugu ne macuci mai girman kai mai ɗagawa to kun kun rabota da manzo Allah ba kai ba shi an bai mijar da kyau ko to wannan shi ne to sai malik ya cewa idan kafiri ne ko murtab mai yawan kokonto cikin addini zai ce ya ƙulu ya ƙulu nasa samitin nasa ya ƙulu na shay'an fa qultuhu kai ni naji mutane suna maganganu ne ma na kama nake li anna al iman lam yadkhul ila qalbihi wal yaz billah domin imani bai shiga cikin zuciyar shi ba fakala biduni iman sai yake magana ba tare da imani ba fadaraba bi mirzabatin min hadid mirzaba kamar shine a wannan kamar guduma kenan an gane ko dai kasa amsa tambayar kabari sai mala'iku su dauko guduma irin ta wuta shikenan su fara dukansa da ita to guduma ko gudumar makeri ce ba ta mala'ika ba ka ɗauke ta zai wala musamman shekaran da kowa ya sha wala kana gani kamar duk ba lafiya an gane ko a ce a wannan shekara a sama guduma ai kaka ai ba zai yi ba to wallahi ka san karfin mala'ika ba za a kwatanta karfin mala'ika da karfin da ka sani a duniya ba mala'ika ɗaya zai iya kife duniya gaba ɗayanta shi kadai amma za a ce mala'ika ya ware ya dinga kimama guduma kuma guduma ta wutar jahannama tun a kabari dan adam zai fara dandana wannan bala'i matukar wannan tambayoyin baka amsa su ba wala jigo maliki ta fayasiha sai hatan sai ya kururuwa sai hahi ne abin nan karaji idan an buga masa guduma sai ya karaji yasma'uwa kullu shay'in illa al-insan maliki duk wata halitta tana jin kukan da na kabari yake yin banza dan adam ne baya ji kawai hatta dabobi wallahi idan an bugawa dan wuta gudu masu na ji idan yi wani kururuwar ku tambayi makiyaye dabobi haka wata ran kawai suna kiwo a wajen makabarta ga kawai dabobin sun tsorata ka sun baje a guje wallahi wani aka mara watakila a cikin kabari mala'ika ne da ki wani ya yi kuka wani ihun da zai sai tsorata su ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba dan ba dan kada ku daina binne mamatan ku a kabari ba da na roƙa muku Allah kuma kuna jin irin yanda na kabari yake ihu idan an dake shi yace amma in kuna jin wannan kurura ta so ba ku bane yawan ku ba an bayyana to malai yake cewa yasma'u kullu shay'in ila al-insan dan adam ne kawai baya jin ihun na kabari da yake wa yadhiqu alaihi kabra sanan sai a takura kabarin a matsayi kabarin to kabari ba matsayi ba ma yake a ce kasar gabar da ta yamma da ta kurta arewa ta haɗu ta matsi manzala ce kaga irim tsinsa nan wannan ƙashin sohi sun saba wa juna tsabar matsa sai kowane ya shiga cikin kowane yaka za ce ƙasa ta matse shi shi ne wai fi kwalahi kabar hatta taktarifa adla'u har ƙashinsa ya saba ƙashin ƙirjinsa domin tsabar matsi wai ƙuli ya rabbi to kimi sa'a bala'in da yake ji a kabar sai yake ce Allah a tashi iya ba mana domin shi iya ganin kamar wutar mata buzogi domin bala'in da zai dandana a kabar ce rabbi to kimi sa'a li'annahu ya'lamu anna wara'a hadha al'azab ma huwa a'zam wa ashadd minhu hadhihi fitnatul mamat domin iya cewa ta da kiyama bai san fitinar da za ta zo azabar da za ta zo bayan wannan ba ta fita kabarin bala'i da musiba hizatansa wannan azabar ta kabar ita ce karshe ba makin an jira ira ya samu sauki to ta lahirar ta fita kabarin bala'i to wannan iya cikin fitinar mutuwa yayin wa dama ya raba fitinar kala biyu ce akwai kabarar lamauti akwai ba'ad lamauti to wannan duka ba'ad lamauti za ta faru ba ba ba karamar musiba bace a ce mutum bai amsa tambayar kabari ba yasa manzo Allah ke cewa alqabaru inna alqabara awwalu manazil al-akhirah shi kabari shine farkon masaukin lahira idan kabari yayi kyau to abin da ke bayan sa yafi kyau idan kabar ya yi muni abin da ke bayan sa ya fi muni an bayyanta kabari abin tsoro ne duk mai hankali inda hankalinka yana da hankali kana zuwa makabarta ga an tona kabari an sa mutum an binne babu shakka inda kana da hankali zaka zaka nutsa rayuwarka ba labu da sai ka zo wannan gun sai an binne ka sun ma'amata fa a kabara kuma gune wanda dukkan inda ka kai da imani da salaha to kabari sai ya baka zo kuma iya cikin abin da allan ya sa domin ya zamto wa'azi ga na'yan baya ya sa manzala ci na bar muku wa'azi guda biyu akwai wa'azi mai magana akwai wa'azi baya magana wa'azi mai magana shine qur'ani as-samit kuma mutuwa kuna zaune da mutum ka san shi ya san ka wani ma babanka ne wani mahaifiyarka ce wani ɗanka ne wani ɗan'uwanka ne wani amininka ne haka kawai ya faɗi mutu wasa-wasa-wasa da kai ba maki a tattara ji a masa wanka a ibe shi a ji a masa sallah da kai za a raka a ji a bini shi a gaba duk abin da ka sani iyayi a baya fa ya zama tarihi ba idan gida gare shi idan 'ya'ya gare shi idan ofis gare shi idan shago gare shi idan duk wacce harka ma yake ta zama tarihi ba wannan abin daga mutuwarsa ya riga ya tsaya ba abin da zai saki faruwa tun ana tunawa ana tunawa har abin yi zama da nizina to ka kaddarawa kanka kai ma fa irin wannan za ta faru a rayuwarka za ta faru a kanka wata ran gidanka sai da ce gidan wani tun ana gidan marigayi marigayi ma har amanta tun ana shagon ka a shagon marigayi ne wannan har ma amanta wani ma bai san kai marigayin ba ne wanda ya gani a shagon ko ya dauka dama shagon sanda ya ce bai san kai kabar shi ba yana ce Allah sarki motar wani ga ta can har ma wai shikenan abin ya wuce a daina tunawa shikenan komai ya tsaya kuma ba ku san takaicin wannan duniyar ba kana mutuwa fa sunan kama fa an daina kamawa ba kana mutuwa shikenan sai dai a dinga cewa gawar an shigo da ita an mata wanka an sallace ta da mirin ma ya koma nan mace za ki kiran gare shi ina gawar take kuwa ina aka sata an mata sallah an ɗauko ta an kai ta kabari an binne ta shikenan lamirin kama ya canja sunan kama ba za a faɗa ba sunan ka za a fara binnewa kawai to taka wannan shine duniya yanwa wannan ya dinga sa mana tunani muna takawa rayuwar mulki yi irin abin da Allah yake so ka bar abin da Allah baya so shine maganin wannan duniyar kawai amma an kace zaka sarwa ta linzami ka bita to ba ma ki halaka za ta jefa ka Allah ta'ala ya tsare wa min fitnatil masihad dajjal manzan Allah ya ce mu roƙi Allah ya tsare mu daga fitinar shafar dujal wanda zai zuwa ƙarshen zamani almasihu dajjal huwa rajulun malai ce masihu dajjal dajjal ana ce wani mutum ne ya ba'athu Allah subhanahu wata'ala fi akhirin zaman Allah zai tashe shi a ƙarshen zamani an gane ko iya cikin wani bala'i shi ma da aka ce ka nemi tsarin Allah daga shi Allah ne zai halicce shi ƙarshen zamani ya tashi a cikin al'umma yadda a annahu rabb iya da'awar shi ubangiji ne dujal da'awa yake shi ubangiji ne wa yaj'alu Allah ta'ala ala yadihi ala yadihi min al'umur ma tahsilu bihi al-fitnah al-kubra Allah sai ya sanya wa ansu abuwa suna gudana a ƙarƙashin gudanarwar dujal wanda suke nuna cewa akwai fitina mai girma a wannan al'amura hatta innahu ya'ti ila ila kaw fi da'uhu dujal zai iya zuwa wajen mutane sai kira su fa idza tajabu lahu idan suka amsa masa kiransa amara samaa fa amqarat shi sama yi musu ruwa an gane ko shikenan sai sama ta saki ruwa kawai wa amara al-ardha fa ambatat yace kasa ki fito musu da tsirran su ya kasa ta fito da tsirrai Allah zai sanya wannan damar a gundu wajen domin a halakar da mutane kawai yake sama ruwa ya sama ta balli da ruwa amfani i kyau amfanin gona ya fito kuma ya kai lafiya galau wai a ci ilal kawo dujar zai iya zuwa ya samu an su mutane fai da'uhum ya kira su fai rudduna da'awatahu idan sun mayar masa da'awa da da'awarsa ba su karba ba fai yusbihuna mumhilina ke su waye gari suna cikin bala'i da musiba na ɗaukewar ruwa da fari komai nasu ya ƙone ya tsaya in sun ƙi amsawa dujir kiransa wal iyazu billah muna neman tsarin Allah laisa inda hum ma'wala na ba ke su waye gari ba ruwa ba shuka a gunsu wa hadhihi fitnatu al'azima sai malice wannan fitina ce mai girma yubtatanu biha al'umam la ya'lamuhum illa Allah malice Allah zai fitintini wa'ansu mutane wanda ba wanda ya san sai Allah an fahimta tun da dujal idan ya zo dabda dabda tsayewar alkiyama zai zo dama abubuwan haka suke tafiya da juna akwai alamatun sa'a kubra akwai bayyanar mahadi mahadi na suna ba na in shi'a ba an gane ko akwai mahadi na in shi'a wanda shi'a nan har yanzu sun ce iya iraq a samira wani gari ne samira a kasar iraq iyana a fisir dab iyana a wani kogo su ma'ari in shi a iyacin iraq ba zai fito ba sai duniya ta cika da zunubi to sai ya fito yasa in dai dan shi an gaske ne ba dan kidan ka ne jiwo ba to ba jin tsoron sabon Allah duk wata kaba'ira da kai kake jin shayanta wallahi ba jin tsoron ta shi so yake ma ai ta zunubi domin madin zai mutu ko abin nan shi za suka halattarwa da kansu auren mutuwa da cin kudin ruwa an gane ku da ƙarya da munafinci duk wannan abun ɗan shi'a na gaskiya wallah wani ba kawai ba da abunsu su hasali ma so suke su yi su yi kawai su cika duniya da zunubi domin kawai doje da fito ga abin nan maharinsu ya fito an bayyanta to kaga akwai mahadi na yin shi akwai na sunna mahadin sunna shi zai zo ƙarshen zamani manzo Allah ya tabbatar da cewa sunan zai daidai da sunana su mahaifinsa ma sunan zai daidai da mahaifina yanda annabi mu yake Muhammadu bin Abdullahi shi ma mahadi Muhammadu bin Abdullahi kuma zai zo ba da wani sabon abu zai zo ba zai jaddada irin abin da manzo Allah ya bari zai wa'an za su shirye dalilinsa da yawa ana nan kuma bayan wucewar mahadi sai ga ayi annabi Isa ya bayyana annabi Isa zai dawo shi ma hadisi ya tabbata zai dawo zai dawo an ce zai aure kuma zai aikin haji domin bai wannan baya kuma ga Allah zai dawo shi ma ba da wani sabon abu zai dawo ba zai jaddada abin da manzon Allah ya bari yasa imamu zahabi a cikin littafin sa da yake bayani game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo sai yake cewa da ya fara lissafo sahabban manzon Isa annabi Isa ne na farko yace nabiyun sahabiyun yace yayi annabta amma kuma idan ya bayyana ƙarshen zamani a sahabi manzon Allah zai bayyana an bayyana annabi Isa zai dawo zai jaddada abinda manzon Allah ya bayyana bayan nan in annabi Isa ya zo shi ma ya gama nasa ya tafi to ashe Allah ta'ala ya sako ta iska wanda wannan iskar za ta zama to annoba da akan dukkan mutumin kirki duk mutumin kirki to in ya shaki wannan iskar kawai zai mutu ne sai duniya ta zama to a shararen mutane na cikin ta kawai ba wani mutumin kirki ko daya duk mutane kirki sun kare an fahimta idan haka ta faru to ana cikin wannan yanayin na ba mutanen kirki ba lada ba alaki duk abin da kai na lada babu na alaki ma babu to a daidai lokacin kuma dujar zai zo an fahimta zai zo da wannan jarrabawar shi duk wanda ya bi shi shikenan ya halaka wanda ya ƙi binsa to shi kenan shi kuma wannan ana sanin zai tsira ya samu ramar Allah subhanahu wata to a takaice wannan shine dujar zai zo ƙarshen duniya da abubuwan da za su yi bayan kuma dujar akwai dabbatul ard tukallimuhum wata dabba za ta kyauta na wa mutane magana wa'an suna cewa za ta ce wani dan wuta ne wani dan aljanna ne qur'ani da ya ce tukallimuhum za ta yi magana amma magana wace iri za ta yi baka sani amma wasu daga cikin malamai suna cewa za ta iya ce kai faɗan wuta ne kuma hakan ne kai faɗan aljanna ne ya sa manzan Allah yake roƙon Allah Allah kar ya kai mumini irin wannan rayuwa domin musibar ta kai musiba an fahimta daga nan kuma sai ya juju ma juju su ma za su zo an fahimta za su ɓalle wata katanga da aka yi su shigo duniya wa'an salitu ne masu yawan tsiya kuma fitina ne su ma za su yi ƙarshen zamani to wannan duniyar mai ma daɗin da ne ne ne mai daɗin ta ne baka mutu da imani ba duk wannan bala'o'in faɗe bayan ɗaya duka ƙarshen zamani da su ba ga shi nan ba an fara cin karo da su an fara cin karo da su dama ita duniya lokacin da manzan Allah ya bayyana mata zo ƙarshe dama kuma kullum tafiya ake tana ƙarewa kuma iya cewa dama akwai fitnatu akirin zaman akwai fitintinu da yawa za su bayyana ƙarshen zamani daga an fita daga wannan sai a faɗa wannan daga an fita daga wannan sai a faɗa wannan haka ba dinga tafiya mutanen kirki Allah iya ta janye su a hankali a hankali har duniya ta zama to ala ashirar da suka an fahimta to dujal zai ce sama ta yi ruwa ta yi zai ce ƙasa ta fito da tsare da fito wanda suka ƙi su bi shi kuma zai ce a musu fari a musu an gane ku wannan fitina ce wanda Allah zai fitin jini wasu mutanen da Allah ne kaɗai sun su wayan jumin almumin kuma dukkan mai imani zai kuma zai tsira wannan fitina ba za ta same shi ba li'annahu kutiba baina ainihi kafir dujal an ce a goshinsa nan an rubuta da manyan baki kafir haka za a rubuta nan dinsa an fahimta wa kutiba baina ainihi kafirun bi hurufi muqatta'a kafun fa'un ra da harufa kaga ka iya karatu larabci gaji ko Allah wallahi ko dan wannan mai ka iya karatu larabci in ka hango ka ce a wannan kafun ne wannan fa'un ne wannan ra'un duk a wannan dujal ne shikenan kaman baka iya larabci ba ba za ka gane ba kafir za a rubuta a goshinsa dara-dara ya wa kullum mumin alƙare wa gairi ƙare dukkan mumini wanda ya iya karatu da wanda ma bai iya karatu ba inda ya mumini ne zai iya gane wai umar an na kullu fajir amma duk wani fajirin mutum zai makance ba zai iya gani ba sawa'un ka na ƙari an awayar ƙari wannan fajirin ko mai karatu ne ko mara karatu inda ya fajiri ne ba zai iya gani ba fa ya ƙa fi fitnatihi wal iyazu billah fajirai za su fada cikin fitinar dujal Allah ta'ala ya tsare mu wa yattakidu rabban min dunillah za a riki dujal ya zama Allah kuma bayan Allah za a ke bauta masa an gane ko wa ma'ahu janna wa ma'ahu nar dujal iya da aljanna iya da wuta iya da aljanna iya da wuta nasu kenan lakin aljanna narun wa naru janna sai dai aljannar dujal wuta ce a gun Allah wutar dujal kuma aljanna ce a gun Allah an fahimta idan ka mai da'a aljannar da zai saka a ciki ta wuta ce idan ka kibinsa ya ma azaba wannan azabar da zai ma da wuta ta kuma aljanna ce kullu haza min fitnatin lati yuriduha Allah azza wa jalla bi hikmati wannan irsana cikin fitintinu da Allah ta'ala zai gangaro da su da hikimarsa a ƙarshen duniya waye baka hadal masiha dajjal fil ardi 40 yawa dujal durishin din sa ba shi da yawa kwana 40 zai amma a kwana 40 din nan ba inda ba zai zagaye ba a duniya duk inda ka sani sai ya je inda ba zai je ba kawai makka da madina ne su ma manzon Allah ya ce Allah zai sa malaiku su kewaye garin ba zai yi shiga ba amma duk inda ka sani sai dujal ya saka ba sai ya je kuma sai ya ibiya na sai na sai ya tafi da su an fahimta in dai har yanzu baka wuce kallo ba to wala akwai yawar in dujere zo zai tafi da kai Allah ko zai zo da kayan kallo ai duk wannan kayan kaɗa-kaɗan da kalakalan duk zai zo da su a ce har yanzu wanka ji kiɗa raga gamra gama za ka fi ɗauka leƙo ka gani da wala dujere zai gabi shi zai zo da kayan ɗauke hankali kayan kaɗa-kaɗa da bushe-bushe da su zai zo duk wanda ya shiga zuga sai bi kuma ya halaka ka kai shekara 35 40 kuma har yanzu baka wuce kallo ba me za ka gani na duniyar nan amma har yanzu abin mamaki ana ihu ana kida ma ga mutane suna ta kallo wani ma shekarun sun haura 50 iya kallo me za ka kalla sai ba abinda za ka kalla cikin wannan shirma saboda ka gane cewa dujar idan ya zo kwana 40 zai yi an fahimta al-yawma al-yawma al-awwal ka sana kwana ɗaya da zai na farko a rayuwarsa kamar shekara guda ne kwanansa ɗaya tamkar shekara ne an fahimta ya ni a isna ashara shahara ma da ce misali kamar wata goma sha biyu zai a kwana ɗaya kawai wasani ka shahari kwanansa na biyu kuma kamar wata wasalis ka usubu'in kwanansa na uku kuma kamar sati wa baqiyatul ayyam ka sa'iri ayyamina sauran kwanukan kuma kamar irin kwanukan mu na yau da gobe kwanansa ɗaya a duniya kamar shekara zai kwanansa na biyu kamar wata kwanansa na uku kamar sati to idan ya ƙare wannan kuma sauran kwanakin kuma zai dinga yi kamar kwanukan mu na yanzu hadal masih ba'ada an yaba alal ardi 40 yawma wannan dujal din bayan ya wanzu a bayan ƙasa tsawon kwana 40 alal wasf alladhi zakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama da irin wannan siffantawar da manzan Allah ya yi ya yi kwana arba'in ya karaɗe inda zai karaɗe ya ja wanda zai ja daga nan yanzu da isa bin maryam alaihi salam daga nan kuma annabi isa zai sauko mina sama daga sama an gane ko fa ya katul hadal masih dajjal annabi isa ne zai kashe dujjal an gane za su yi zamani daya annabi isa zai sauko ya sami dujal kuma sai zama shine sanadiyar kai shi wa yanzu li isa hakman adala annabi isa zai sauko daga san mai zo yana hukunci hukunci mai adalci la ya ƙabbalu illal islam a wulkatu annabi isa ba abinda zai karɓa gun mutane in ba musulunci ba ko ya ƙi su mallam muslim katalahu wanda bai musulunta ba kuma annabi isa zai kashe shi an fahimta hadisin ya cikin bukari kitabul fitan a ne kawo wannan hadisi to abinda wani zai iya tambaya shi ne ana cewa annabi isa almasih kuma ana cewa dujjal almasih haka ne almasih dajjal almasihu bin almasihu ibn maryam to shi kalmar almasihu din to kalma ce wanda yufassiruha ma qablaha abinda zai zo a bayan kalmar shine zai fassara ta amma abinda ake nufi da masih din kamar shafa ko mai shafa almasihu annabi isa mai shafa ne yasa kace almasihu almasihu da khairu wal baraka iya shafar makaho idan sai dawo wa tibrul akamaha wal abrasa bi izni idan ya shafi kuturu sai hannunsa ya meke idan ya shafi majinyaci sai ya warke idan ya taba kabari sai na kabarin ya fito duk amma da izinin Allah yake wannan wa tukhrujul mauta bi iznillah an gane ko annabi Isa zai ba da labarin wa'unabbiyakum bima ta'kuluna wa ma tadakkuru bi wudikum annabi Isa idan ya ganka zai baka labarin abin da kaci da safe ka samu ɗumami tuwon masara da wata miyar kuka da wake a ciki gaci kuma haka ne wallahi da ɗan kuninka rabin kobi wani yaro mai ya ce ba ba ne kaki ka bashi ka shanye da safe kuma allah ta fi ka samu wani wake da shinkafa da yaji gaci maka ne duk abin da kaci wallah sai ya baka labari ai abu kaza ka ci abu kaza ka ci shine wa unabbikum bima ta'kuluna sannan wa mata dakkiruna fi biyutikum abinda ka ɓoye a gidanka sai annabi sai baka labari ai a karkashin akwatin ka akwai wani abu ka aji kuma haka ne ai matar ka ma bata sani ba ka daga wani guka banka da ka ɓoye wani abu sai baka labari duk kuma haka ne duk abin da ka ci da abin da ka ɓoye annabi sai zai yi baka labari shi annabi isa ana cewa almasihul barka almasihul barakatu wal khair shi kuma dujjala na ce ba almasiha li'annahu yamsaha al-ardh bi kadamai zai shafe kasa da takunsa duk zai zagaye duniya wannan tafiyar shine almasihu a gun dujjal shi kuma annabi isa shafarsa da yake warkar da majinyata da kutare da makafi shi yasa aka ce masa almasih suna cewa annabi isa masihul khair wal baraka shi kuma dujjal masihar shar an fahimta wannan shine abin da zaka bambance wannan sunayen an fahimci wannan wannan shine wallahu a'lam fada'ullah bima shi'ita haka ne ko ba mu zo nan ba yau aukatan lam yuslim qatalahu summa yad'u li nafsihi to shikenan mala ya dawo kuma mun dawo karatu wannan duk magana yake kan waɗancan abubuwa guda hudu da zaka roki Allah akan su bayan ka kammala tahiyya kafin kai sallama Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabil qabri wani fitnan mahaya wani mamati wa min shari fitnan batiyar dajjal duk wannan abubuwa guda hudu sai zai kawo ƙarshensu idan ka kammala roƙon Allah game da su hudun sannan ya da uli nafsi bi ma ahabba min khairi duniya wal akhirah sannan kofa dai a buɗe take zaka iya ta roƙon Allah cikin abin da kake so cikin alkhairin duniya da lahira bayan ka gama wannan addu'ar kan Allah ya baka tsaro kan abubuwa guda hudun nan to zaka iya ci gaba da addu'a cikin tahiyya za ka iya ci gaba da addu'a ka dinga roƙon Allah alkhairin duniya da lahira rahun nasa'i min hadisi abi huraira radiyallahu an fada'ullah bi mashi'it sai maliki ta za ka iya roƙon Allah cikin abin da kake so li'anna mujarradu du'a ibada domin ita kanta addu'ar ibada ce kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yake faɗi cewa wa qala rabbukum du'uni astajib lakum ubangiji na yana cewa ubangijinku yana cewa ku roƙe shi zai amsa muku kaga duk wanda ya fika addu'a ya fika kusanci ga Allah an gane ko kuma wannan matsala ta addu'a dewa dewa ta ahlus sunna ma suna samun kuskure akan cikin matsalar addu'a an gane da kyau a fada muku a shiru a fada matsalar da ake samu dewa dewa daga cikin mutane ba su ɗau cewa za ka iya neman alfarma wani ma addu'a ba an fahimta wa'ansu sun jahilci wannan ƙofar kuma a shari'a a sunna duk mutumin da kake masa zaton alkhairi ya halatta ka ce ma addu'a misali biyu akwai lokacin da umar ɗan katsa ba zai ji umara daga madina ya fito yawa manzala sallama shi ya rasu na zan je maka ne umara har umar ya tafi sai manzala ya kira shi ya ce latan sana bidu ayyuka ya aki ya ce ya ɗan uwanmu idan ka je ɗawafi karka manta mu da addu'ar karka manta mu ka samu addu'a manzala ke ce umar ya sashi a addu'a an bayyanta misali na biyu akwai waisul karni mutumin yaman wanda ya bayyana a lokacin manzan Allah a lokacin umar ɗan kaɓa to manzan Allah sai faɗa wa umar tun manzan Allah iya da rai ya ce ka dinga bincike duk shekarar da aka yi aikin hajji ka bincika akwai wani bawan Allah zai zo da kasar yamman ana ce masa waisul karni ga ka masa ga ka masa ga ka masa ka ce ni na ce ma addu'a manzan Allah ya ce umar ya faɗa waisu manzan Allah ya ce waisu yayi wa manzan yayi wa umar addu'a duk shekarar aikin hajji sai umar ya tambaya ina mutanen yaman ce ga mu ya umar akwai mai suna uwaisu a cikin wace babu har shekarar da Allah ya kawo nan bawan Allah ta bayyana ina uwaisu aka ce gashi sau koma gefe da umar da shi umar ya mai tambayoyi ya gane shi ne wanda manzan Allah ya bashi labari sai ce to manzan Allah ya ce kamun addu'a an bayyana shi ma uwaisu ce manzan Allah ne ce nan ma addu'a ya ce shi kenan sai masa addu'a an gane da ke ku saboda ka dukkan kuma wani aikin alkhairi idan an yi shi an gama ana so a roƙi Allah bayan gama aikin alkhairi annabi zakariya iyare nan na maryam alaiha salam kullama dakala alaiha zakariya almihraba wajada inda harizqa qala ya maryam ana laki haza qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab hunalika mi da a zakariya rabbi annabi zakariya iya zuwa wajen na maryam alaiha salam duk lokacin da ya je gunta ya mata hidima ya mata hidima sai ya ga sababbin abubuwan da ba shi ya kawo mata sai ce maryamu daga wannan daga ina zai ce anna laki haza qalat wa min indillah ce Allah ne ya kamu malaman tafsiri suna cewa suna ƙara li anna jibril ya atini bihi min aljanna jibril ne ya kamu daga aljanna to da annabi zakariya ya ga wannan abin mamakin sai ce a Allah da yake da iko ya kawo abu nan to a shi iya da iko ya biya min addu'ata ya biya min bukatata daga nan annabi zakariya yake roƙon Allah hunalika za zakariya rabba qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a daga nan Allah ya karba addu'ar shi an bayyana annabi ibrahim alaihi salam da annabi isma'il suna gina ka'aba amma suna roƙon Allah ya karba musu wa iz yarfa ibrahim alqawaid min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim saboda ka fagen addu'a abu ne wanda yana da muhimmanci sosai duk inda ga ana karanta alkur'ani ba laifi ba ne ka ce da Allah wani idan ka gama kwaratun ƙuranin sana addu'a iya da kyau kana da mata ce tana azumin alkamis da litinin wance dalan kin sha ruwa ki sana addu'a ɗanka ne ke azumi wani dalan ka je buɗe ba ki sana addu'a abu ne mai kyau wannan abu ne mai kyau suna ta tabbatar da wannan an gane ko amma wasu da yawa wannan wannan fagen sun jahilce shi ba su sayi kuma duk wanda ya fika addu'a ya fika kusanci ga Allah kuma ita addu'a a baci ɗayan uku ko abin da kake roƙa Allah ta'ala ya baka shi ko Allah ya ture ma wata musiba sanadiyar addu'a ko kuma Allah ta'ala ya ajiye ma addu'a ta zama lada a lahira ka same ta amma ba wanda zai yi addu'a iya da imani addu'ar Allah ta'ala bai karbe ta ba Allah ya samu da shi ina ganin za mu samu tsaya ne insha Allah wai shine innal ladhina yastakbiru an ibadati sayadkhulu jahannama madakiri duk wanda yake girman kai bayan roƙon Allah to Allah ce zai sanya shi cikin wutar jahannama iya kaskantacci Allah iya fishi da wanda ba su roƙon sa an bayyana Allah ta'ala ya samu dace Allah ta'ala ya mana albarka Allah ya samu lafiya mu gama lafiya za mu samu tsaya nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah yana mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala yana mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam eh yin gaskiya da rena mutane iya tambaya mai alamun girman kai girman kai shine mutum ya ƙi karɓar gaskiya ko ya rena mutane yana alamar girman kai gamdun nasu ya batsar haka kamar zalaye shi duk mutumin da yake rena mutane ko in an faɗi gaskiya baya karɓa don ba ta zo da gunsa ba ko ba ra'ayinsa ba ne to alama ce iya da alami na girman kai an fahimta? to to me ya rashin yadda da hadisin da sun itikadi ba hadisi ne kwata-kwata ko kuma hadisin akwai wanda ba su yadda da shi akwai hadisin da suke ganin kamar karya aka yi wa manzan Allah bai faɗa kwata-kwata wanda ake ce musu ƙura'aniyun eh za ka yi musalama ta kafiri ma ƙaunar raji za ka yi wa kafiri sallama sosai kuwa za a yi musu domin ai ita sallama addu'a ce kana nema musu aminci a gun Allah ne idan kai wa kafiri sallama Allah ya karɓa he musulunta ko ba ka bane haka ne malamai sun hasan halatar da wannan duk wani mai sako zaka iya mai sallama da niyyar in Allah ya karba sallamar ya dina ya zama mutum mai girki ba matsala bane kai musu addu'a kai musu sallama addu'a ce da aha bismillah e ba ma sai judaɗin ya bayyana ba manzala ne hadisi cewa man ƙara'a ashiru ayati min awwali suratul kafi asamahu Allahu min fitin tijjal aw kama qala alayhi salatu wasalam duk wanda ya karanta ayoyi goma na farkon suratul kafi ya haddace su to Allah ta'ala zai mai katanga karfe daga fitinar dujjal in karanta muku su a to ai magana nan lokaci ya kware dai na karon da mu guzu akwai wannan da ce ayoyi goma na farkon suratul kafi ana so ka karanta su ka haddace su riga kafi ne na dujal sosai kuwa a mu'jiza ne mana to abinda annabi zai yi ya saba da al'adar mutane ai mu'jiza ne an gane ko duk abinda annabi zai yi kuma ya saba yanda mutane suka dau abin mu'jiza ne sosai kuma mu'jiza ne sosai na'am waya da wa alaikum salam mm a sosai kuwa ai nace duk wani aikin alkhairi idan kai ana so kai addu'a bayan sa kai wa mahaifanka da'a ka je ka bada lokacin ka an yi wa addinin Allah aiki ka raka mamaci makabarta kai sadaka kai waye ka je gun karatu ka duk duk wani aikin alkhairi ana so kai addu'a karkashin sa a sosai kuwa rabbana takabbar mina zaka yi Allah ka amsa mana sosai kuwa wa alaikumus salam masallacin unguwa ba mutane? e irin masallacin kwatas-kwatas yana wani jiyar jiyar yana ba a salloli sai magariba da isha zai iya tayar yara su yi sallah masallacin? a mai zai hana? mai zai hana an dai kai kana gun kuma kana da lokaci za ka yi tattara yara ku yi sallah a ciki sosai a yafi yafi inda har za ku samu ku yi jami'a nan domin ku raya masallaci yana da kyau kara bar shi ya ce sai sallar magariba da isha za a dinga yaji matafi an ba shi dama ko a farko wani lokacin magariba zai hada ko ya kai ta lokacin isha ya hada duwan ba shi wani dama ko ba yanzu shi da muke magariba mane inda ya kai matafi ne ya halatta ka yi magariba kai isha a lokacin ya halatta ya halatta ko kuma ka bar yi lokacin isha din ka bajikin ta magarbar sai ta kai ta wancan lokacin ka hada kai biyu don an baka wannan damar da ya sha Allah shi kenan don na ƙarshe addu'a addu'an da ake a zaman tahiya mhm na karanta ayin ƙur'ani ba? eh duwa cikin sallah ne ai duwa cikin sallah ne ya amma su ma ayoyin qur'ani akwai yanda ake musu a karanta su a matsayin addu'a zaka iya ƙara musu allahumma a ciki yau allahumma rabbana atina fid dunya hasana malamai su zaka iya yin wannan kaga ta sha bamban da wanda take cikin qur'ani a rubuce zaka iya yi an fahimta da sauransu ne insha Allah walaikun suna to a fahimci maganar su wannan hudun ai tabbatattu ne nasu ya tabbatar da su kuma bayan hudun ma ai manzan Allah ya koya sai na abakar addu'a ya ce ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseera faghfirli fala fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant kuma ya ce karanta ta adiyya kaga bayan wannan hudu ai manzo ya bude wata koba kenan an fahimta karawar su hudancin hudun dama tabbatattu ne hudun ake yi dama a hudun ne ba za ka kara wani abu zama biyar ba in kai hudun ka gama to dukkan wata bukatar kuma za ka iya roƙon Allah bayan wannan an fahimci maganar wannan shine insha Allah wagai ku yi an gato to zuma gaza an tafa ga fili war hamdu eh na kan daga fara na'am a ita ce ai ita ce wanda zai manzo Allah ya koyi sai na abukar ita ba ita ce eh bismillah eh jama'a addu'a ce zaka iya yi ayan ce ka roki dukkan alkhairin duniya da lahira duk an baka kofa abu ne yanzu zaka iya yi alaikum salam to Allah ya sa mun sani ya kwanta rashin lafiya dan uwa eh shi wannan kuɗi malamai sun ce maslaha ake duba da shi can da ba kuɗi ba ne wanda shi mamacin ya bar su da kansa an tara su ne domin maslahar rayuwarsa kuma allah da ikonsa ya karɓi rayuwarsa kafin kuɗin su ƙare waɗanda suke da sai akan kuɗin to su ne sai ga wace hanya za su bi ta zama masalaha idan da ƙananan yara da mace su ya kamata a fara treatment da wannan kudin a kula da su ɗawaine su abincinsu lafiyarsu makarantarsu ko da za su ƙare wai allah ko manyan idan da wani abu da ya bari na gado wani gado haƙƙi ne amma shi wannan malamai suna cewa baya cikin dukiyar da dole dole sai araba gado a kanta su majinyatan da yan uwan za su ɗau abin da ya fi maslaha ga rayuwar na bayan sai su yi da wannan kudin an fahimta wannan shi ne abin da malamai suka ba da matawa kan sha raƙumi da barewa eh akwai sunan abu dawud idan ka duba za ka sami labarin shi wannan raƙumi kuma ka duba shama'il nasa za ka sami labarin wannan barewar shama'il wanda abu isa imamu tirmidhi ya rubuta za ka samu magana cikin insha Allah amin ah banji ba na'am eh mm to to ko ga masa laifi ne in ka masa laifi ba ma kifi shi yake da kai ga mai sallama yake amsa ba da za mu gama da wannan nuna idan ka san ka mai laifi musulunci ya baka damar ka dan nuna damuwar ka kan laifin da aka mana kwana uku amma kar ya nuna kar ya wuce kwana uku kuma ka yi haƙuri ko da amma sallamar amma laifin ka amma sallamar ka yi haƙuri da wannan to amma wai Allah wansu ba su fahimci wannan din ba idan har ka san kaiwa mutum laifi kuma kamar ya sallama bai amsa ba to sai ka je ka bashi hakuri ba ma ke laifin da ka masa da wannan damuwar hiya na masa sallama an fahimta in kuma haka kawai ne dan kai baka bar ra'ayinsa ko ba gidar kuɗi ba ko kaza idan ka mai sallama bai amsa ba karka damu manzo Allah ya ce wanda suka fi alkhairi sun amsa su ne mala'iku kai dai karka ki masa sallama tunda kai kai da musulmi ne shi kai ka ci gaba da mai sallama shi kuma ita mai addu'a Allah ya gane da shi ya amsa masa sallamar hasada da kyashi munanan halayya ne wanda ba a san musulmi yayi suna suna mai da musulmi baya suna sa ladansa na annan agun Allah ya rushe kuma suna sa rayuwarsa ya mutu ba imani illar hasada da kyashi abu ne a fili ga sunaye saboda ka ana roƙon Allah ma daga su kada musulmi ya fada cikin su wallahu alam shikenan go to alhamdulillahi rabbil alamin akwai rike an ce wani ya daga hannu ana na ba da kofa da yawa ne ba gara to shikenan ni ma dama na gaji akwai adoyo to akwai nima ina da bukata da yawa na gane ku ina da bukata nima da yawa kusa na addu'a ne ku Allah ta'ala ya taimake mu to muna tawassuli da wannan zama dukkan wanda yake da bukatu na alkhairi Allah mun turo bukatun mu ka biya mana da wanda suka faɗa da wanda ma ba su faɗa ba Allah duk ka san abin da ke cikin zukatanmu Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah abinda muke jin tsoro Allah ta'ala ka amintar da mu shi marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya waɗanda suke ɗawainiya da majinyatan kamar mahaifa kamar ƴaƴa kamar ƴan uwa kamar dangi duka masu ɗawainiyan Allah ya ba su haƙuri kuma Allah ta'ala ya hore musu yadda za su yi ɗawainiyar jinyar a al'ummarsu so kuma majinyatan Allah ka ba su lafiya Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da na lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharin duniya da lahira Allah masu taimakon addini duk inda suke Allah ka taimake su masu yi mana zagon ƙasa kuma Allah ta'ala kai mana maganin su Allah muna roƙonka ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ka ba mu mafita a wannan rayuwa Allah ta'ala muna roƙonka ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya duk wanda ya zo wannan masallaci Allah ka mai da kowa gida lafiya abin da muke da shi na bukata a gare ka Allah ta'ala ka biya mana shi abin da muke tsoro gare ka Allah ka amintar da mu shi akwai dattijo da muke tare da shi hakimi Allah ta'ala ya kara masa lafiya Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa lafiya akwai sauran ƴan uwa da Allah ta'ala ya ba su wa'ansu dama ta samun wa'ansu ofisoshi fiye da nasu na da muna musu don Allah ya musu jagora Allah ya tabbatar da alkhairi dalilin su ya sanya hannunsu akan alkhairi ya tsare su da rayuwarsu da imaninsu gaba daya Allah ta'ala ƴan kasuwar mu ƙara musu albarka cikin jarukan su ma'aikatan mu Allah ya ƙara musu albarka cikin albashin su Allah ta'ala masu sana'a da masu kodago da masu leburanci kowa dai Allah ya mai albarka a rayuwarsa Allah ka raba mu da ɗagana ka yi dukkan wannan musifar rayuwa da ake ciki ta tsadan abubuwa Allah ka mana ƙarshen ta ya Allah Allah ka saka fara zunuban mu ce Allah ta'ala ka ba mu ikon ganin ƙarshen ta lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh